وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na takwas a cikin karatunmu na sharh ibn aqil ala alfiyat ibn malik rahimahumallah za mu a yau 20 ga watan jumadal ula hijira ta 1440 wadda ta daidai da 27 ga watan 6 shekara ta 2019 za mu tashi wa kullu harfin mustahiqun lil bina ko na'am bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد فيقول الناظم رحمه الله وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم نعم يتي وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن يتي دكا حرفي mustahiqun lil bina mai cancanta ne ga a yi masa bina'i ya zamanto mabni wato ba shi da haƙƙin ya yi irabi ba shi da haƙƙin yin irabi saboda ba shi da ma'ana fi nafsihi ballantana ma har a ce ya yi kusa da suna da za a yi masa irabi wal aslu fil mabni an yusakkana to ka'ida da take asali a wajen dukkan kalima da aka yi mata bina'i a yi masa sukun an yusakkana wato al'asul fil bina'i a sukun wannan yana alamar kenan alama ta asali alama ta asali ta bina'i shine a sukun wa min hudu fathin wa zu kasrin wa dam ka aina amsi haithu wa sakinu kam daga cikin almabni akwai zu fathin akwai mai alamar fatha ita ce wadda take akhaful harakat dan haka ta shiga cikin ta shiga cikin tana shiga cikin suna tana shiga cikin fi'ili tana shiga cikin harafi wa zu kasrin wa dham akwai kuma mai kasara akwai mai dhamma to amma kaga mai kasara da dhamma saboda nauyin su ba sa shiga cikin fi'ili ba sa shiga cikin fi'ili mabni fi'ilin da aka yi masa bina'i shine al'amru wal madi ba ka samun su da kasara ko da dhamma ka aina amsi haithu wasakinu kam ka aina wanda yake misalin wanda aka yi masa bina'i al-fath aina misalin wanda aka yi masa bina'i al-kasr haithu amsi kai wanda aka yi masa bina'i al-kasr amsi wa wanda aka yi masa bina'i al-dham haithu taban wannan ya hada maka al-mabniyat hatta daga cikin sunaye ba na harafi ba domin amsi suna ne haka zalika haithu shi ma suna ne wasakinu kam misalin kuma asakin kam kam wanda yake shi ma suna ne na adadi haithu ma suna ne jalastu haithu jalasa zaidu shi yasa ake masa idafa ai menene me yace a cikin a cikin alfiya na kan cewa a cikin وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ kaga ko idafa tana daga cikin hususiyatul sunaye wa alzamu idafatan ila aljumal haythu wa id wa in yunannan wa in yunawwan me ya takmilan baitin yake sun lizumta ma idafa ya zuwa ga jumal haythu da id shi yasa zaka shi yasa ba zaka ce haythu annaka qa'imun ba sai dai ka haithu innaka dole abin da zai zo bayan haithu da zamanto jumla ce amma an kace haithu anna to kaga anna ma dakhalat alaihi masdar ne kaga kayi mata idafa ya zuwa ga suna na'am
al-huruf kulluha mabniya harfai dukkanin su mabniya wato ane musu bina'i kowane harafi mabni ne إذ لا يعتبرها ما تبتغر في دلالتها عليه إلى إعراب دومن إذ لا يعتروها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب لا ي...
ولا يعتبرها لا يعتبرها لا يعتبرها واتو أبندا yake ma taftaqiru fi dilalatiha alaihi ila i'rab abinda take bukatuwa ta dole a cikin dalalar sai zuwa ga i'rabi la ya atawiruha baya bujiro mata harafi ba abinda zai bujiro mata ta zamanto kan cewar akwai wani hali da za ta zama tana bukatar a yi mata irabi saboda haka take wannan shine kamar illar albina din kenan illatul bina abu alama zakara na so na ga ko ibn hisham da yake shi ma falsafatun nahau din tana gani ne bai faɗa ba to na'am nahwu akhadtu min ad-darahim kamar ka ce akhadtu min ad-darahim Eh, kaga min ad-darahim min ad-dara- min ad-darahim Ah, kaga aka yi mata bina'i Eh, فالتبعيد مستفاد من لفظ من bidun al-i'rab الإعراب kaga at-tab'id wanda cewa daga ciki ba'ab da ka dauka mustafadun min lafzi min daga min aka samu wannan lafazin biduni i'rab biduni al-i'rab ba da wani i'rabi ba ko ba haka ba ba wani dalala ce wadda take ba ta bukatar i'rabi za a same ta Mm. sabanin suna wanda yake fa'ili dole sai da i'rabi sannan za ka gane dalalarsa ko fi'ili wanda yake nuna a hadafi da ya faru a lokacin da ya wuce a- a- a- a- a- a- eh, wanda ya samu faru a lokacin da ya wuce kaga wannan a- ko da yake wannan shi ma zai zamanto mabni ne suna wanda yake a- a- a- wanda yake nuna tajaddud akan abu Hmm? to kaga shi ma wannan dole sai da irabi zaka gane shi amma dalalar tabi'id dalalar cewa wannan ba'ali ne na abu sashi ne bangare ne ba bukatar irabi zaka san shi to shi yasa dalilin da yasa aka yi ma harufai bina'i kenan na'am والأصل في البناء أن يكون على السكون to wannan ba- bayan ya gaya maka me yasa kullu harfin yake mustahiqun lil bina Mm, dalalar da yasa kullu harfin mustahiqun lil bina shine dalalarsa ba ta buƙatar i'rabi ba sai da i'rabi za a fahimci abin da yake dalala ba shi yasa aka yi masa a albina to sai kuma ya kawo alamomin albina din yace wal aslu fil bina a, wato kas- a, ka'ida dangane da bina'i gi- a, wato bina'in a, a- a kalima na'am an ya kuna ala sukun ya kasance ala sukun shine asl li'annahu mhm.
أخف من الحركة domin shi ya fi sauƙi a baki bisa alharaka ɗauri ɗauri ya fi sauƙi a baki bisa wasali da ake na haraka na'am ولا يحرك المبني إلا لسبب Wan- harafi da yake mabni ba a yi masa haraka sai da sababi sai da kababi نعم كالتخلص من التقاء الساكنين kamar kubuta daga haduwar sakin guda biyu a larabci a samu sakin guda biyu ba zai yiwu ba shi yasa ba sa farawa da ba sa farawa da sukun in za su fara magana da sukun dole sai sun kawo hamzatul wasl Mm. Eh, shi yasa shi yasa har yanzu kuma larabawa zaka ji haka suke wajen wajen yanzu kamar in za a ce in za su ce square sai sun ce is square saboda su ba san su eh, sun saba su dinnan a ce wai sun fara da ha- harafi wanda yake sakin eh ban saba ba na'am
وقد تكون الحركة فتحة وقد تكون الحركة فتحة حركة البناء ذات تكن زمنتها فتحة كأين kamar aina kaga a fa- aina a a suna ne ko sunan makani ne wa qama fi'ili ne وإن wa inna inna wannan harafi ne to kaga ha, ita ha, ita ita fataha ta shiga cikin dukkan kalimatu thalath saboda ta fi kowace kowace kalma saukin fada kowace haraka saukin fada na'am وقد تكون كسرة za ta iya zamantowa kasra كأمس ka amsi وجيري wa jairi jairi a amsi a suna ne jairi sunan fi'ili ne na'am shine shine bi ma'ana na'am bi ma'ana na'am eh jair na'am
وقد تكون ضمة wa qad takunu dhamma za ta iya zamantowa kuma حيث haka za ta iya zamantowa dhamma kamar haithu وهو وهو اسم.
وهو اسم shi kuma suna ne منذ wa wa منذ munzu وهو حرف wa huwa harfun shi harafi ne إذا جررت به idza jararta bihi idan kai jarra da shi
wa amma sukun shi ko sukun fa nahwu kam kamar kam wadrib kam suna ne wadrib mm, shi kuma fi'il ne fi'il amr wa ajal wa ajal ajal menene na'am to me ajal eh? na'am ajal ba is ba is ajal eh ko ajal eh na'am fa menene na'am Is- ismu fi'il madi a harafi ne harafi ne eh ajal
na'am ko eh to a haka a- haka ne ajal ismu fi'il ne na'am wadrib wa ajal is- eh, suna ne na'am suna ne na wa ulima mimma masalna bihi to daga abin da muka yi misali da shi aka san أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل a cewa albina ginin kalma alal fathi a- a- a- alal kasri wa dhammi akan kasra da dhamma la yakunu fil fi'l baya kasancewa a fi'ili بل في الاسم والحرف sai dai ya zamanto a suna da harafi wato daga misalan aka gane وأن amma wannan ita ce ka'idar sai dai ya kawo maka su a bisa misali amma ka'idar haka ne babu su babu a- a- a- albina alal kasri wa dhamm baya shiga cikin fi'ili Mm. na'am وأن البناء على الفتح أو السكون da kuma cewa yin bina'i akan fataha ko kuma as-sukun يكون في الاسم والفعل والحرف yana kasancewa a suna da fi'ili da harafi Mm. yana kasancewa a suna da fi'ili da harafi Ah, waɗansu sun yi ilhaƙin hazful haraka alhaz akan a cewa shi ma alama ce ta bina Mm, ya ce wa'alam annahu yanubu an sukuni fil bina alhazfu والحذف يقع في موضعين الأول الأمر المعتل الآخر نحو أغزو وارمي وسعى والثاني الأمر المستند إلى ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة نحو أكتبا أكتبوا أكتبي وأنه ينوب عن الفتح في البناء شيئان أولها الكسر وذلك في جمع المؤنث السالم إذا وقع اسما للا النافية للجنس نحو لا مسلمات آه. a la muslimati kai la muslimati Mm. tunda ka gama a sunan la annafiya mabni ne wa thanihima alya wa dhalika fi jam'i al-mudhakkar as-salim wal muthanna idha waqa'a ahaduhuma isman li la annafiyati lil jins nahu la muslimina aw la muslimaini wa annahu yanubu an ad-dammi fil bina shay'an ahaduhuma al-alif wa dhalika fil muthanna idha waqa'a munada nahu ya zaidan وثانيهما الواو وذلك في جمع المذكر السالم إذا وقع منادى أيضا نحو يا زيدون نعم والرفع والنسبة لن إعرابا لاسم وفعل نهو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما
نعم فارفع بضم
فارفع بضم وانصبا.
وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجن والذم بتسكين بتسكين وغير ما ذكر ينوه ناو جاء أخو بني نمر نعم يجي والرفع والرفع والنصب اجعلا اعرابا لاسم وفعل نحو لن اهابا yace war raf'a da nasba wato ka sanya su su zamanto i'rabi lismin wa fi'lin ga suna da fi'ili sun ga shi ar-raf'a wa nasba ar-raf'a dinnan a maf'ulun bihi muqaddam ko a na a- a ij'alan ij'alan wannan fi'il fi'il a- a- fi'il al-amr mabnin eh على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة والنصب سيزمنته معطوف على مفعول به إرابة شيني المفعول الثاني تند جعل ينا نصبر مفعولين إيه. اجعلا الرفع والنصب إرابا لاسم وفعل لاسم وأن جار والمجرور متعلق دمي i'raba muta'alliq bi i'rab ka sanya shi i'raban lismin i'rabi ga suna wa fi'lin da kuma fi'ili nahu lan ahaba lan wannan a a- a nafiya ko ahaba fi'il ma- fi- fi'il mudari mansub wa alamatu nasbihi al-fatha wannan alif din menene wannan alif din yake to anan alif al-itlaq an kawo shi min ajli al-wazn eh darurat ash-shi'r min ajli ah, al- ah, al- al-wazn na'am wal ismu qad khussisa bil jarri to shi suna an keɓance shi da yi masa jarra Uh, wato jarra ba ta shiga sai a cikin suna ba ta shiga cikin fi'ili harafi fa jarra Eh?
tana shiga tana shiga jarra a sai da kisra inda shi ba wani ah san aki ne a tambayar da gaji gani Je, me- me me ya kawo jarra cikin harafi tunda ha- jarra alamar mecece to shi ko fi shi ko harafi ne masa irabi yawa saboda haka bai kamata a kawo shi ba na gina muku rami kun fada na'am Ah, kama qad khussisa al-fi'lu bi an yanjazima kamar yadda aka keɓance fi'ili bi an yanjazima da yayi jazma wannan in fa'ala na mutawa'a ko ya zamanto ya naz- ya jazamtu wato yayi maka- ya, ya karbi jazma kenan fi'il ya ka- ya keɓanta da jazma kamar yadda suna ya keɓanta da jarra saboda haka al-jazm baya shiga cikin suna ba za ka taɓa yin samun suna an yi masa sukun ba Ah, ah, ba za ka taɓa samun suna an yi masa jazma ba bil sukun ko bil hafi wannan yana- ya keɓanta da alfa'il harafi kuma ba na'am shi bina'i ne saboda haka baka buƙatar ka ce za a yi masa jazma ko ba za a yi masa jazma ba to bayan ya gaya mana anwa'ul i'rab sai kuma ya gaya mana abinda kowanne daga cikin kalima da ke banta da shi na i'rabin sai kuma ya kawo a alamomin i'rab Mm. yace farfa'a bi dhammin a wato in za ka yi rafa'a ka yi rafa'a da dhamma wato ita ce alamarsa wansiban fathan ka yi nasaba da fataha ita ce alamarsa ta asali wajur kasran ay wajurra kasran kuma kai jarra a da kasra ka zikrullahi abdahu yasurru zikrullahi kaga zikru wannan a a a wannan mubtada ne wannan jumla ce alkaf wannan a, kafu tashbih harafi ne wa dakhala ala jumla saboda haka maki ne sai ka ce zikrullahi zikru kaga mubtada ne ko Ma- marfu'un bi dhamma to ga dhamman nan zahira wa huwa mudhaf Allahi ismul jalala mudafun ilaihi gashi nan kai masa kasra shine wajur kasran abdahu wannan kuma fa me irabin abdahu maf'ulun bihi menene fa'il menene fi'il menene amilin da yayi masa maf'ulun bihi na'am dhikru saboda masdar ne saboda masdar ne ma'mulul masdar maf'ulun bihi abdahu to abdu shi ma kuma kaga a a a mudafun ne wa damirul musta a- a- a- wa damir الضمير المتصل دي الضمير المتصل شيني آه، مضاف إليه مبني على السكون مبني على الضم كي- إيه، مبني على الضم في محل كسر إيه. آه، يسر يسر فعل مضارع أها ما ما إرابن مرفوع تو إلى علامة رفعه abdamma eh abdamma an an kaddara ta saboda ah, ah, saboda me afiya ko lafiya saboda kafiya ah.
mana amin da ya kai na min zuhuriha alkafiya aha to ita jumlar me mahallinta yasurru الجملة الفعلية خبر مبتدا أحسنت خبر مبتدا ونيني مبتدا ɗin ذكره أمبتن أمبتن الله gaba ambaton bawa ambaton Allah na bawansa ya surru wato yana faranta rai na wato ambaton Allah ga bawansa shine idan zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi idan zakarani fi mala'in zakartuhu to wannan zikir din Allah ya ambace ka ya surru yana faranta rai wajzim bi taskinin kayi jazama da sukuni wa ghairu ma zukir sauran abin da aka ambata wane ne ma zukir din
abban wal الفتحة والكسر الضمة والكسرة وال... ج- وال... والسكون الضمة والفتحة والكسرة الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم والسكون to gairu ma zikir waɗansunsu ya nubu na'ibci yake wannan su ne limamai sauran din na'ibai ne duk wata alama ta irabi in ba waɗannan ba na'ibi ce Mm, ya nub nahu ja'ahu bani namir ja'a آه، فعل ماضي كو مبني على الفتحة أخو فاعل كو أم، مرفوع وعلامة رفعه الواو لماذا؟ لأنه من الأفعال من الأسماء الخمسة يعني daga cikin sunayen da ake musu a i'rabi da har- da huruf niyabatan anil haraka a maimakon haraka أم. بني مضاف إليه كو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء me yasa ya take da- ya ta zamanto alamar jarrasa wannan ya din ta karshe min al af- min al asma'il khamsa shi ma yana daga cikin asma'ul khamsa sunayen nan guda biyar zamu zo su namir um, ban- akhu bani namir ah, namir wannan sunan kabila ne amma ita ba ta cikin misalin kawai abin da yake ciki- yake da alaka da misalin shine ahu bani inda ya kawo misalin wato al'irabu bil a- a- al'irab bil huruf iwadan anil haraka hmm? ko kuma niyabatan anil haraka kun fahimta saboda haka alamatul i'rab nau'i biyu ne akwai asliya akwai kuma wadda take bin niyaba al-asliya sune al-harakat wanda suke kuma bin niyaba sune bil huruf da harfi na'am na'am
baya cikin kamar a jan muzakar sani tunda ba nuna ba ahsan baya cikin af'alul khamsa kai mun je mun yayi baka ce, ah, haka ne baya cikin af'alul khamsa jam'u mudhakkar salim banun banun banun da banin Mm, na'am na'am eh amma shi ahal ay mu- mu- mulhaq ne bi jam'il mudhakkar salim na'am ahsant ah, shamsuddin eh ja'ahu bani namir kaga cikin misalin sai ya kawo maka nau'in biyu daga cikin anwa da ake musu i'rabi bil huruf shine asma'ul khamsa da kuma jam'u mudhakkar salim na'am أنواع الإعراب أربعة nau'o'in i'rabi hudu ne الرفع والنصب والجزم والجر والجزم
da sunan ya ambata maka sunayen su نعم.
فأما, فأما الرفع والنصب da raf'a da nasba فيشترك فيهما الأسماء والأفعال to da sunaye da fi'ilai suna tarayya a cikin su نحو زيد يقوم don ka ce zaidun ya ƙomo kaga ga raf'a nan a cikin zaidu suna ya ƙomo ita ma raf'a ce a a fi'ili fi'ilil mudari saboda haka kaga raf'a ta shiga cikin suna ta shiga cikin fi'ili
وإن زيدا لن يقوم haka in ka ce inna zaidan lan ya ƙoma inna kaga a harfu taukid نصب wa wa nasb zaidan sai ya zama shine a ismu inna mansub ga ga nasaban nan an masa fataha inna zaidan wannan f- zaidan da kace alamar nasba ce cewa wannan mahallin wannan kalma nasba ne lan yaquma lan in harfu nafin ko eh, wa nasbin kuma yaquma in fi'il mudari mansub wa alamatu nasbihi al-fatha al-zahira to wa jum- wal jumla al-fi'liya kuma sai ta zamanto me irabinta خبر khabaru inna khabaru inna fi mahalli raf'in na'am وأما الجر shi ita kwa jarra فيختص بالأسماء ya keɓanta da sunaye نحو بزيد bi zaidin ba za ka kawo ba za ka yi mafi'ili a jarra ba wannan bi zaidin jarrar da aka yi ma zaid wadda take alamata ita ce kasra ta keɓanta da suna
وأما الجزم ita kuma jazma فيختص بالأفعال ya keɓanta da fi'ilai نحو لم يضرب lam yadrib lam yalid wannan jazmar da kai ta su- da kai sukuni a ƙarshen fi'ilin lam yadrib na'am to wannan ta keɓanta da alfi'il ba ta shiga cikin suna
والرفع يكون بالضمة to shi kuma raf'a yana kasancewa ana yi masa alama da dhamma والنسب يكون بالفتحة shi kuma nasba yana kasancewa da fatha والجر يكون بالكسرة shi ita kuma jarra tana kasancewa da kasra والجزم يكون بالسكون jazma kuma tana kasancewa da sukun وما عدا ذلك يكون نائبا عنه abin da yake koma bayan wannan abin da yake ba wannan ba to yana zamantowa na'ibi ga waɗannan aramomi na asali na'am كما نابت الواو عن الضمة في أخوه kamar yadda wau ta zamanto maimakon zamma ta tsaya a makamin zamma a wajen ahu ja ahu to maimakon ya zamanto ka yi masa zamma saboda shi suna ne wanda ke dole akwai wau ba za ka iya cewa ahu ba ahu ya yi nauyi da yawa sai kawai aka ce shi wau din ya zamanto shi ne a maimakon zamma shi ne alamar domin shi ne ke canzawa shi asalin al'irab shi ne wannan cancanzawar da ƙarshen kalma take yi a cikin halaye daban-daban kaga zaka ce ahu zaka ce ahi zaka ce aha to wannan canjin da yake faruwa shine i'rabi na'am Mm, kamar yadda zaka ce zaidun wata ranka ce zaidan wata ranka ce zaidin to wannan canjin shine i'rabi Mm, kamar na bako kisar yasir arbat ko yace inna inna li ummatuna yace li inna li ummatana sai juyo yace ummatana wala ummatuna to a larabci yadda za ka faɗa ba kawai za ka faɗi sai yadda kake so ba ne dole akwai inda za ka ce ummatuna akwai inda za ka ce ummatana akwai inda za ka ce ummatina Hmm?
amma to shi nashi- wannan- nashi ummati na ne Eh, inna li ummatina ne eh Abin da eh, zo inna li da um wani suna.
eh eh inna li ummatina to shi ya kasa ganewa eh inna li ummatina a gargaliya ce asali u- a- uhayya ne uhayya sai suke cewa a- ahuya ya ahuya Eh, gargaliya ce Mo- a moya ai a- a- abin nan tasgir din ma ne alma muwai muwai ne sai su ce moya eh amma muwai shine tasgirin ma kamar yadda akuya tasgirin akhi ne Ah, ukhayya tasgirin akhi akhi ne
آه، والياء عن الكسرة kuma ya take yin niyaba a maimakon kasra في بني kamar a cikin bani من قوله a جاء cikin faɗin shi annazim da ya ce ja ahu bani namir na'am
ka gani نعم.
ja ahu bani bai ce banu ba Hmm? na'am وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة to da bayan nan yanzu zai ambaci wuraren da ake yin anniyaba
وارفع بواو a ai sai mu tsaya nan ko ko kuwa muna da minti sha biyar muna da minti sha biyar to na'am وارفع بواو وانصبن بالالف wajrur biya imma minal asma asif min zaka zu to ai ka gani shi yasa
eh duk za mu yi shi من ذاك ذو ان صوبة ابانا wal famu haythul mimu minhu bana Ah, shi gaskiya da- da- ab- asma'u sita din nan za mu samu tushe biyar a wani littafi ah?
sai a sai a kasa a wani littafi sa su aina wani littafi na ganin mu tsaya nan asma'u sai mu tashi asma'u sita din ai mun yi alhamdulillah mun yi bina'i mun yi ah, al-i'rab bai tambaya na'am arama ja ahu bani namir na'am magana ne malam shamsi kamar kamar istigrari kamar istigrari don su kone malam eh da mun yi mata irabin asma'u sitta ne sai ya ce ba a baya cikin a, jam'u muzakkar salim ne shi ba ne bani eh mulhaq bi jam'u muzakkar salim don akwai- wato aljam'u muzakkar salim shine ma jumi'a bi wawin wa nunun mazidataini abinda wajen jam'in sa kake kara masa wawu da nun kamar muslimuna yana da lafazi mufradun min lafzihi min lafzihi kuma kai masa jam'i da ziyada kaga muslimun muslimuna to wanda yake bashi da lafazi mufradun min lafzihi amma kuma kai masa wannan jam'in da wawu da nun ba jam'u muzakkar salim bane mulhaq bi jam'u muzakkar salim kamar banuna kaga banuna ai ibnun ne amma baka ce ibnuna ba ko ba haka ba sai ka shafe abin nan din hamzatul wasl din kace banuna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk